الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وأصحابه ولا أما بعد wannan shi darasinmu na goma a karatun littafin bulugul maram min adillati ahkam واللفر الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى wanda yau mun ini ranar alhamis mun shiga daren juma'a muna a watan jumada al'ula hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1444 daidai da daya ga watan 12 miladiya 2022 idan ba manta muna dai cikin babu wudu wanda za mu tashi a hadisi na sha biyar a cikin babu wudu idan kenan na 46 a littafin gaba daya wa anil mughira ibn shu'ba radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam tawadda'a famasaha bi nasiyatihi bi nasiyatihi وعلى العمامة والخفين أخرجه مسلم wannan hadisi malai ce an rawaito shi wato an karɓo shi daga al-mughira ibn shu'ba ɗaya daga cikin sabba annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shine mughira dan shu'ba dan abu amir dan mas'ud al-thaqafi ya musulunta a yakin khandaq wa kadima muhajiran kuma ya zo a matsayin mai hijira sai zamanto yaƙi na harko da al-mughira ibn shu'ba ya halarta shine al-hudaybiya tare da shi akai sulhu al-hudaybiya al-mughira ibn shu'ba yana daga cikin eh darajoyin shi yana daga cikin masu yi annabi hidima alayhi salatu wassalam yana taya shi a wajen arwalla da sauransu wanda al-mughira ibn shu'ba ya kasance daga cikin mutanen da aya ne a kaigin hankali da basira irin mutanen ne wanda zaga Allah ya ba su kwakwalwa da hangen nesa ya yi jagorancin garin basra sannan ya yi jagorancin garin kufa a karo na farko a lokacin umar bin khattab aka nada shi gwamnan jiha a karo na biyu kuma a lokacin muawiya radiyallahu ani sahabati ajma'i wannan hadisi malai yake cewa an karbo daga mughira cewa annabi sallallahu alaihi wasallam tawadda annabi yayi arwalla alaihi salatu wassalam famasaha bi nasiyatihi sai ya shafa ga gaban goshin shi ya ga ce nasiya asali shi ne gashin da yake hitowa gaban goshinka shi ne nasiya an fahimta to annabi ya zuwa Allah sai shafa akan wannan wa ala imama da kuma ya shafa akan rawanin shi wal khuffaini kuma yayi shahi akan khuffin shi guda biyu idan aka ce khuffi yadda kaga safa shoshet haka ake yin shi amma na hawata kamar takalmi ne wanda ba a yi ma ba a yi ma talon ina ganin a kwanan nan akwai waɗanda suke sallah da tare da musul lura ko wanda yake zuwa da shi na an fahimci wannan wannan shi ake kira al-khuf wato khufi kenan akhrajahu muslim al-imam muslim ya rawaito wannan hadisi a cikin wannan hadisi ba bai dauke gare mu akwai mas'un nasiya sannan akwai almasu alal imama sannan akwai almasu alal khuffain guda uku kenan shin waɗannan guda uku ɗin a tare ne aka yi su shi yasa al-mughira ya koro su a nan a jere ko ko hukuncin kowane ɗaya ne yake gai daban-daban idan muka ce a tare ne wato a arwalla ɗaya annabi alaihi salatu wasallam ya zama yana da rawani ya shafa ga gashin shi da yake gaban goshin shi sannan ya shafa akan rawanin kuma ya shafa ba kuffi guda biyu a arwalla ɗaya idan kun muka ce daban-daban ne wato mughira yana ba da labarin annabi yayi arwalla wata rana ya shawarwa alayhi salatu wassalam ga gaban goshin shi kawai wata rana yayi arwalla ya shafa kan rawi sannan yana in yana arwalla ya taba shafa kan kufi sai ya zama to kowane guda uku din bayani ne mai cin gashin kanshi waɗansu daga cikin malamai suka ce ibnu hajar ya ka wannan hadisi ne saboda almashu ala nasiya saboda shahi kan gaban goshin nan tunda wasu yana ga magana ne kan arwalla to na daga cikin matsalolin da ya tattauna ya ka hadisan shafar kai shi yasa sai ka wannan hadisi to sai zamanto wannan hadisin waɗansu malamai suna kawo hujja da shi cewa annabi kan nasiya daban yin shahi kuma ya taɓa shahi kan rawani daban-daban ba tare ba ne gini kan wannan sai su ce in ka zo arwalla in kai haka ka shaha kawai yayi shi kenan wato in ka shaha wani bangare na gashin kanka kawai ya wadata wanda wannan fahimtar ba haka bane bal ibn al-qayyim a cikin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad yake cewa ba taɓa samu ba a sunna annabi alaihi salatu wassalam ya yi arwalla ya shaha wani ɓangare kawai na gashin kanshi kullum kanshi ke shahawa gaba ɗaya kamar yadda ya gabata gare mu hadith abdullahi ibnu zayd kenan nan biyu din ne annabi ya yi tare sallallahu alaihi wasallam kenan ma'anar hadithin annabi ya yi rawani ne sallallahu alaihi wasallam sai ya zamanto gashin shi da ke gaban goshin shi na waje to da ya zo shahawa sai ya shafa kan gashin kuma ya haɗa da rawanin an fahimci wannan shi yasa malamai suke cewa shahar kai a arwalla yana da hali guda uku hali na harko idan kanka babu komai a kan shi to wannan sai ka shafa ƙwaryar kan naka wannan na harko kenan na biyu idan ya zamanto ka ɗaura rawani bayan ka ɗaura rawanin ya zamanto rawanin da ka sa sauran gashinka ya ruhe bai ruhe saura ba ya zamanto ko gehen rawanin ko gaban goshi ko can baya gashin kana waje to in ka zo shafawa inda gashin yake waje za ka shafa ma gashin inda rawanin ya ruhe sai ka shafa ma rawani an fahimci wannan wannan hali na biyu kenan hali na uku ya zamanto rawanin ya ruhe gashin gaba daya ko ya ruhe kan inda ake shafa gaba daya to nan kuma sai ka shafa rawanin kawai ba zancen shafar kai tun da rawanin ya ruhi kan gaba ɗaya hukuncin ya dawo kan rawanin kenan wannan su ne halayya guda uku da ana shahi kan rawani saɓanin malikiya kusan su al'imam malik shi yana garin ba a shahi kan rawani an fahimci wannan a rawani kuke magana ma kuma kayi gaugawa ba hulla kaɗai ba ne har yi shafin mata za mu zo magana a kai an fahimta waɗannan wannan shi ne guda uku amma tun da ya gaggauto da mutum mu gaggauto da hula an fahimta da diko ko kallabi ko hijabi da mata ke sa ko hima malullubi da mace take sa ana iya shagi akan shi ko ba iya wannan tattauna ce tsakanin malami waɗanda suka kalli waɗannan ababen a matsayin ababe ne da ake sa a ruya kai suka ce ba su da bambanci da rawani rawani abu ne kasa a kanka kawai sai ka shafa to su ma waɗannan kasa ne kai ma kawai sai ka shafa waɗansu malamai suka ce ba a shahi kansu saboda me suka ce na ɗaya hula lamarinta mai sauƙi ne sama da rawani rawani akwai ɗaurawa akwai kwancewa to ya ce du'ar walla sai ka kwance du'ar walla sai ka kwance in ka ida ka daura ka kwance ka daura suka ce akwai aiki sama da hullawar da kai dokiya ne zaka ka shama ka maida shi yasa da yawa daga cikin malamai ba su rangwame kan hulla an fahimta amma game da na mace wannan zuma da suka ce baya da bambanci da rawani tunda ko ita ya ce sai ta kwance kamar dai rawanin ne an fahimta amma hatta na mace akwai maganganun malamai shi ma abin da ya zama sahihi abin da azzaman lahiya shi ne kada ta shafa kan shi shi ne zaman lahiya amma idan lalura ko bukata ta sa ta shafa kan hijabi ko kan dikon to tana iya ta shafa min babu zarura kamar misali mace ce arwalla ta kama ta inda akwai mazan da ba muharramanta ba wannan yana faruwa ko arwalla na iya kama mace inda ga maza nan babu inda za ta iya laɓewa kuma an fahimta ka san akwai 'yan leƙen asiri ma musamman ya ga mace tana rurruhe ciki ko za ga mutane na sha'awar ganin wai miye take boyewa ne da haka ko arwalla ta zo wani yana yalle yalle ya bubbu da ido ya ga mahunarika miye ya boye a can wallahi kun san da akwai shaidanun da in suka kai yanzu akwai salon da ba ai kwana uku ba in yayi yawa da bai yi sati ba a satin nan wata ke tambaya take cewa wani sabon salo waɗansu miyagun mutane suka shigo da shi shi ne yan ganki kina sa hijabbai da likabbai ba a saba ganin jikinki ba to ya zo neman aurenki a za a ce ki hudda waɗannan manyan kaya ko to sai ka kawai mutum ya karkata hula ya zo ya ce ya zo ne yana so ya ganta su abin da kawai sha'awar shi ya ga jikin ne da ya gani kuma sai ya sa kai ka gaske wannan in zuciya ka batar dauɗa mamaki shi kake to amma akwai ƙazamai fi ƙulubihin mara a cikin zukatansu akwai cuta da haka sai mutum ya ɗan mammatsu ya zo wajen malama ya ce wallahi ni da kika ganni nan matan nan na yanzu na zamani sai a hankali da haka ina buƙatar ki diba min cikin makarantar kiwar take muminatu qanitatun abidatu sai a ce to an hada shi da wancan kawai sai ta cire hijabban ya ganta da ya musa ya ce gaskiya malama da binciko da binciko wata da haka zai kallace ya mutane gaba daya an fahimta to in sun san wata ba su san wata ba in ya zama to an fara samun irin waɗannan miyagun ko to mazhaban na a ƙara tsananta in ji ka zo kawai kisa a baya a baya dai in dai ganin mace ne a hangen gani na so ina gana a baya ta isa kisa a baya sai kisa ɗan digon ya ga shi ke amma irin wancan galibi wanda aka saba mace ta sa bori ta zauna gida ta sa t-shirt ta zauna gida to kaga tunda an samu irin akwai irin waɗannan miyagu yanzu sai a rihar don kowa in yazo kawai ki hito mai da a baya ko ya gani dai ba abin da gani sai duhun a baya sannan ya yi gaba an fahimci wannan sannan ustazai masu makarantu ana zuwa wajen ku neman auren mata ku lura lokacin da muke ce maza in za ku yi aure ku yi auren mace ta gari ko shi ke kawo masu zuwa makarantar nan su ce muna son a duba muna ɗaliba to shi ina ka san shi kawai baka san mutum bai zo zo koko da shi kama wani raƙumi ya zo ya ce ma wai wai ka binciko mai sai ma ya bada sharuɗa mai kaza da kaza a dubi har da ciya wanda ahlu sunna ce wanda kaza ce wanda kaza ce ya ta zawo sharuɗa shi ma ba san shi ba da ku daina ba da dama ga wanda ku sani ku ce kuna da ɗaliba muna da ɗaliba ku a sama da shekaru kusan sun kai sha biyar yanzu wani ya taba zuwa irin wannan wani aboki da ya kawo shi wai shi ya yi aure ya rabu da matar ya zo ni ma lokacin ni kaɗai nake amma ka ji sharuɗan da yake gai ya ce wai ta zamanto tana sa ne ƙabi tana sa shushe tana kaza ta hardace ƙur'ani in ma dai ba a hardace ba aƙalla akwai izo talatin ko ishirin sannan uwayenta ahalu suna da ce eh ya ce yanzu da Allah na samu irin wannan malam sai in kira ka nace ni ma haka nake sankande ba ni da hukumai nima yanzu shi wanda ya kawo shi yake ɗan tsokana ba a dinci a bar shi ya ce shi barin tambaye ka kai tsakaninka da Allah ya zonka nawa hudu ka je don rena mutane izo hudu gare shi amma yana neman hafiza na ce mashi to sannan dubi wandonka da gemunka a ina gemu sannan kana shan wando mace da ta cika wannan sharuɗan a suna kai kana ganin za ta so irinka? ha? kana shaye da wando ta sha salafiya ta kunkuɗi suna kawai da inda kai an gaya ma mata na haukan nema aure ka sai yanzu shishi da kan da maza ke yi kenan su yanzu su adda tsada ya gaya ba kake da tsada ko mazan mata ma ba kowa ke da tsada balle na bishi ha ba duk kowa ke da tsada sai mishi kaga malam ni ba zan iya maka wannan jagorancin ba ba zan iya ba kasan yanzu ma ne na ɗan fara sassauci ni da da ka ce mai in nemo ma mata aure ƙara ka azamin buhun hatsi daga garin nan ka ce in kai ma shi ya mai ƙasa sai in ji kayi min sauƙi saboda duk abin da ya taso kai ne za a nema haka dai ko ba ka ba in dai ka haɗa mutum biyu duk abin da ya taso kai za a nema har justice sai ka zo tarin maka ne ba haka dai ko ba ka ba haka ne in kuma sun ji daɗi kawai shi ke na manta da kai sai can yan tunan yau da kai a ɗan gaishe ka to irin wannan in ba ta zama to tana a cikin irin wuraren da in ta so za ta yi arwalla ana hangen gashinta da sauransu to a nan shi ma in kamar hijabi gare ta babba tana iya ta shawo hijabin ta zura hannu cikin hijabin ta shafa ta bai a wannan yana yiwuwa amma ya zama to kowannan bai yiwuwa a lokacin tana iya ta shafa kan kan jikon ta ko abin da ya kama da an fahimci wannan yawwa wal khuffaini da shahi kan khuffi guda biyu to khuffi ina ganin malam zai zo yi magana akan shi gaba da hadisan da suka zo akan shi wannan bayani zai zo a can nan dai kawai malam ya kawo bayanin shahar kai ne yasa ya hadisi an jabir ibn abdullah an garko daga jabir ibn abdullah al-ansari radiyallahu anhu fi sifati hajjin nabi sallallahu alaihi wasallama yana baya game da hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam wato wannan hadisin asuli ya zo ne yana bayanin aikin hajji kun san jabir daga sahabban da aka rawaito hadisan aikin hajji ba wanda aka rawaito hadisan aikin hajji daga gare shi da bayanin hajji dalla-dalla kamar jabir shi za ga cikin babin hajji hadisan jabir su ne asu hatta malaman da suka yi ta wallafa littattafai na bayanin aikin hajji za ga galibi suna mai da hadisan jabir su ne asu ne koda daga baya-baya irinsu muhammad nasir din rahmatullahi alaihi قال صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام yana cewa ibda'u bima bada Allahu bihi ku fara da abinda Allah madaukakin sarki ya fara da shi shi ma'anar shine ma'anar ibda'u bima bada Allahu bihi ku fara da abinda Allah ya fara da shi me yake nuyi ana yana nuyi a Safa da Marwa Allah ya ce inna Safa wal Marwata min sha'airin to kaga da safa ka fara sannan ka ce mai marwa to in ka zo za ka yi sa'ayi tsakanin safa da marwa to za ka harowa daga safa ne sannan ka shi marwa an fahimta to abin da ya sa malaika wannan hadisi a wannan babin don ya nuna cewa to a arwan lama za ka fara da abin da aka fara an fahimta tartibi kenan tsakanin ababen da annabi ya ambata a babin arwalla ko ababen da suka zo a babin a cikin aya game da arwalla din yace akhrajahu an-nasa'i hakaza bi lafzi al-amri imamu an-nasa'i haka ya rawaito wannan hadisi da lafazi na umurni ibda'u kaga umurni ne ibda'u bima bada Allahu bihi ko hara da abinda Allah ya fara shi kamar umurni ya ba su sai ya ce wa huwa inda muslimin amma shi dai wannan hadithin ya zo a cikin sahihu muslim bai lafazin khabari da lafazi na ba da labari kamar ya ce kamar ba umarni ne ba sahabbai ba kamar ya ba su labari ne a aikin hajji in aka zo za a yi sa'ayi za a wara ne da safa sannan a zo marwa kenan wannan shi ne bambancin hadisan bambancin lafuzan kamar yanzu misali idan ka ce zaidun ƙa'il zaidu yana tsaye nan labari ka baya amma an kace zaidu ya zai kum ya kai zaidu ka tashi ta ganin umarni ne ka bashi to hadisin da irin wannan salon biyu ya zo ya zo da salon ba da labari ya zo da salon me salon umarni wanda kaga su malaman fiƙi in suka zo wajen cire hukunci da malaman usulul fiƙi umarnin na akwai saƙon da zai ba su shi ne cewa me farawa da safa ya zama mai wajibi kenan saboda ya zo da lafazi na umarni wancan kuma sigar da ta zo da labari sai su ce duk da sigar ta zo da labari khabarun ne yuradu bihil amr labari da ake nuhin abin nan da shi umarni da shi kun san wani lokaci a nassoshi za ga labari ya zo amma na nuhin umarni da shi an fahimta yanzu da Allah ya gaya suratul baqara cewa matan da mazajensu suka rasu ya tarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara kwata hudu da kwana goma kaga labari ne ai ya zo da sigar labari amma khabarun yuradu bihi al-amru ne an fahimci wannan wanda ya fahimta Allah ya bada lada ta saurari da fahimta wanda bai fahimta ba kuma wataran ka fahimta ilimin ya kai can an fahimci wannan jabir ibn abdullah al-ansari yana daga cikin shahararrun sahabbai sunan shi jabir dan abdullah ibn haram al-ansari as-sulami sahabi ne dan sahabi wato shi sahabi ne baban shi sahabi ne Ƙisar jabir tana cike da ababen al'ajabi da ababen ban mamaki mutum ne wanda yake cewa ya yi yaƙi tare da annabi alaihi salatu wasalam yaƙunan da sun kai har guda tara ya ce amma ba a yi yaƙin uru da shi ba ba a yi yaƙin badar da shi ba sau da lokacin baban shi yana rai in uban zai hita jihadi sai ce kai ka zauna gida ni sai in tai haka suke yi sai da aka zo a yakin Uhud sai aka kashe baban tun kahin baban ya tafi kuma ya ji a ran shi kamar dai ba zai dawo ba yace majabir ina ganin wala Allah in nazo wannan yakin wata kila ba zan dawo ba to amma ga wasiya kana da kannu mata 'yan uwa mata ka kula da su kaza da kaza da kaza da kaza da haka je jihadin kuma bai dawo ba shi ne da ya tashi aure sai ne ba zauren shi an fahimta saboda yana da hikima da basira idan kana da mata ta mutu misali ko ko an mutu an bar ma kannu da ya kamata ka riƙe to wauta ce ka shi ka auro budurwa ka haɗa ta da su kamar ka haɗa wawaye zalla ne a wuri guda an fahimci wannan ina ba wawaye wancan rashin hankali gaba ne ba za ka ga wauta saboda dukkansu ɗanyun itace ne dukkansu ‘yan bana bakwai ne ba ta bambanci da su amma in ba zaura cewa kaga ba ɗaya bace malai ana zancen wayo da kaihin basira da hangen nesa ba a kiran ba zaura ka kira budurwa ba a kudanta ba zaura a wannan babin da budurwa akwai basira akwai wayo akwai dubaru akwai hangen nesa akwai iya riƙe mishi an fahimta amma an gaje ka auro budurwa yan bana bakwai to sai ka yi fama malam kayan ta guyi kamar sabon direba ne da tsohon direba in ka zo kana ɗaukar direba aka ce ma wannan bana ya samu permitin tuki kuma mota ka ce ma zai fara tuki da ita sai aka ce ma ga wani ya shekara sha biyar ko ya shekara goma yana tuki a al'adance kuma a hankalce wanne za ka ɗauka tsohuwar motar in ya ɗauke ta ko fana aka samu zai iya gyaranta to ba zaura ke nan mada dawowa an fahimci wannan ku bari yau in gyara musu sun ce na jima ina raddi ko to yau ranar su ci an fahimta shi da annabi ya haɗu da jabir alayhi salatu wassalam sai ya ce ma jabir ka yi aure ce iya ya aure bi ka aura ce wallahi ba zaura ya aura ce halla bikira ina ma dai a ce budurwa ka aura sai ce tula'ibuka wa tula'ibu za ta rinka yi ma wasa za ka rinka wasa da ita dama ita budurwa duk hayane ta duk soyayya ce bakin love ne amma ya tsallaka love din nan ko to akwai matsala gogewar ra kai ne kusan ya ce wallahi kira ko aure idan budurwa mala akwai soyayya amma dai za ka ga wauta za ka ga sharholiya an fahimta yawwa a rayuwa haka ne duk wanda ya samu gogewa cikin wani abu ba ka kwatanta shi da wanda bai samu gogewa da haka in yarinta kake so harkar soyayya kake so wannan budurwa na amma in dai na tsatse kake natsuwa kake nema to ka nemi da tsatsa kai ma an fahimta na gaya muku yau ranar su ce ko yawa ba ta aliki kenan saboda wani lokaci ku duba ni ba ni goyon bayan a matsayinka na uba ka zo za ka aurar da yanka mutum ya shekara hamsin ko sittin ka ɗauki yanka budurwa ka ba shi wannan wuta cewa alimamul kurtubi yana da magana a kan mutum ka ga ya yi hurhura ya tsuwa jagab ka ɗauki yarinya budurwa ka ba shi ka zalunce ta saboda zai kai inda zai daina yi yadda ka san tsohon mota ce akwai inda za ta tsaya kak sai ka ashe ta dole sai dai a koma cire karhe da gari ta na samu wata to haka tsoho yake zai kai inda bai da unwanin komai iyakacin unwanin shi guda ne shine ya ta zikiri da tasbihi ana kamai ruwa ana mai dan dage-dage yana nasa bakin uhanin shi kenan amma zai iya kai inda bai biyan bai iya biyan haƙƙin kwanciyar aure sai ka ɗauki yarka sha shidda ko sha takwas ko ya ashirin ka bashi shi kuma yana da sittin lokacin da ta yi arba'in shi yana da tamanin to a lokacin gangari ya ƙari take shi tana buƙatar da mishi shi kuma lokacin ya tsuwa sai dai yawan tasbihi da zikiri in ma mai ibada ne in ba haka ba kuma sai dai kwakwazo to kaga lokacin tattalin shi ne kawai take amma ba zai iya biyan me bukatar kunce ta ba zai iya biyan bukatar kunce irin wannan ne sai ga an ce tana satar da ita ko tana mu'amala da maza saboda ubanta ya halaka ta tun da biyu musamman za a ga yan ga mutum tsoho ne yana da yan kuɗi ka san uwaye akwai kwaɗai sai ga ce ai alaji wane ne an ba shi ɗai na huta ni ma zai biya saboda barazana maka ya ba shi auren sai ce baban mun biya ma tikitin haishi ya tsohe ka karshen ta amma zai ce ma baba saboda yanzu yana son yarka ya ce mun biya ma tikitin hajji ke ma hajji ya biya miki umara sai a ce kuma gidan nan za mu kawo masu gyara a ɗan gyaggyara saboda na ga wannan ya ɗan suwa wani ma lokaci ya ce ya tsame su an kai su sabon gida to duk uban sai ya ruɗe ya ce babu ban son shi a ce ke yarinya ki tsaya ki ci arziki alheri na binki kina gudu wallahi za ka yaudare ta akwai wannan matsalar da yawa wani lokaci ku tambaye mu da ake yawan tambaye tambayoyi mu muka sayar waɗannan matsalolin mace za ta gaya ma wallahi kawai zaune take a gidan namiji ba abin da yake yi mata kuma tana da sha'awa tana da sha'awa to shi ne sai Jabir ya ce ma Annabi alaihi salatu wasallam abin da ya aure abin da ya sai aure budurwa an bar mishi kallu ne mata sannan Jabir ya sake ce ma Annabi alaihi salatu wasallam yazo ya ka mishi kokin cewa baban shi ya mutu ya bar bashi da yahuda da waye da waye suna bin baban shi bashi aka ce aka kira aka girba da biyo annabi alayhi salatu wassalam is jabir yace musu da biyon nan ko na biya ku bai isa suka ce wallahi ku sai kadiya ba daga kafa baran ne shine yazo ya ga ma annabi annabi yace kyale su annabi yazo ya mai addu'a aka ce kowa ya ga abin da ake mishi aka yi ta kwasa ana biya aka yi ta kwasa ana biya sai da aka biya kowa da biyo yana yadda yake ba wanda ya taba shi da wannan kage yana daga cikin mu'jizozin Annabi alaihi salatu wassalam da suka bayyana daga Jabir to sannan Jabir lokacin da ya tsuwa sai ya samu makauta da ya girma ya tsuwa ya samu makauta kuma daga baya daman tunda an tsuwa an manyanta ba iya zuwa jihadi kawai sai ya shagaltu da karantarwa da haka sai zamanto a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da halaka ta karatu yana karantar da haditha Annabi sallallahu alaihi wasallama yana baiwa mutane ilimi ya rasu a garin Madina a lokacin da ya rasu yana da shekara 74. Wannan hadisin dai malam ya kawo shi ne don ya nuna cewa mai akwai tartibi a babin arwalla, wato za ka jeranta. To sai dai malamai suna da manganu da yawa game da jeranta rukunan arwalla. Abin da yake shi ne asiri ba taɓa roito annabi ya yi arwalla ba ya saba matsarin da aka saba. Kamar a ce misali ya wanke hannu kawai sai zo ya shafa maka ya dawo sannan ya dawo ya ba taɓa samun wannan kenan yadda annabi yake tartibin arwallan nan kullun ka lazumci haka sallallahu alaihi wasallam amma game da maganganun malamai na fuqaha ba sai mun shige su ba saboda lokaci da tafiya wa anhu radiyallahu anhu annahu kale yake cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallama jabir ya ce annabi alaihi salatu wasallam ya kasance idza tawadda'a idan yana arwalla adaral ma'a yakan juyar da ruwa ya game alamir faƙai a kan gwiwar hannun shi guda biyu wato su shi wato yana sanya ruwa ya murza a shi ne mana adara ne zai sanya ruwa ya kewaye wannan gwiwar hannun shi ko su hannun shi wannan kuma mala ya kawo shi ne don ya nuna cewa a cikin arwalla ya ka so wanke hannu ana shigar da su wannan gwiwar hannu akhrajahu ad-darqutni bi isnadin da'if imamu ad-darqutni ya rawaito wannan hadisi din da isnadi wanda yake mai rauni bal wannan isnadun ne da'ifun jiddan da'if ne wanda yake jiddan saboda akwai wannan al-qasim ibn muhammad ibn abdullah a cikin shi ibn ma'i yace laysa bi shay ba komai bane wannan mutum abu hatim yace matrukul hadith imam ahmad yace laysa bi shay abu zura ya ce a hadithu munkara wa huwa da'iful hadisi an fahimta yawa kenan wannan hadisin mai rauni ne amma abin da ya tabbata wanda malamai suke a kan shi musamman mazhabar al-Imam Malik da Allah ya ce wa aydiyakum ila al-marafiq suka ce ila din nan ma'anar ta shine ma'a tare da gwiwar hannu saboda suka ce a wallar da aka rawaito daga Annabi alaihi salatu wassalam in yana wankewa yana wankewa har da gwiwa wannan sai nuna ila din nan ma'anar ta shine ma'a saboda sunna tana fassara al-Qur'ani ana abi hurairah radiyallahu anhu an garbo daga abu hurairah Allah ya kara mishi yarda annahu kale yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la wudu'a babu arwalla liman lam yadhkur isma Allah alaihi ga wanda bai kira sunan Allah ba akan arwallar tashi akhrajahu ahmad ya rawaito shi wa abu daud da imam abu daud wa ibn majah da ibn majah bi isnadin da'if isnadi mai rauni وللترمذي امام الترمذي يروي wannan hadisin an sa'id bin zaid daga sa'id dan zaid ba daga abu huraira ba wa abi sa'id da kuma abu sa'id nahuhu kwatankwacin irin dai wannan hadisin qala ahmad al-imam ahmad yace la yathbutu fihi shay'un ababin hadisan da suka zo suna bayanin yin bismillah farkon arwalla yace babu abin da ya tabbata a wannan babin to wannan hadisi din za ka ga tun daga lokacin magabata har a yau malaman hadisi suna sabani kan shi cewa ba a rawalla sai an yi bismillah ba a rawalla sai an yi bismillah waɗansu raunana hadisi waɗansu inganta hadisi amma hatta waɗanda suka inganta hadisin abinda suka sake tattaunawa me ya hukuncin bismillah ɗin tunda shi zahirin wannan hadisin me ce la wudu'a babu arwalla to la ɗin nan wace iri ce nafiyul wujudi take ko na fiye sihati ko na fiye kamali na fiye wujud shi ne kore samuwar abin babu ba a ma same shi ba to kaga ba wannan take yi ba saboda in mutum ya yi arwalla bai yi bismillah an samu arwallar kenan ba ta yi wa ce nan ladin nan na fiye wujud ne take sannan akwai na fiye siha na fiye siha shi ne mai kore inganci a ce la nikaha illa bi wali babu aure ingantacce sai da wali kaga nan nafi sihhati ne a la salata liman lam yatawadda babu sallah ga wanda bai yarwa Allah ba kaga nan nafi sihhati ne an samu sallar amma bata inganta ba a babin auren in babu wali an samu auren amma bai inganta ba to akwai nafiyul kamal korar kamala kamar me kamar a ce la imana babu imani linnan mami ga wanda yake da gulma nan wani imani ake nufi bai da kamali kamala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi imanin dayan ku baya cika sai ya so ma dan uwan shi abin da yake so ma kanshi kaga la yu'minu an kore imani din ku ai ya wato wani korewa babu imanin kwata kwata yayi ridda kenan a abinda ake nufi la imana kamil to shi ne sai malamai suka tattauna ita bismillah gayinta a wajen arwallah me ya hukuncinta shi da suka ta kan cewa wajibi ne amma mafi yawan malamai abinda suke a kai shi ne yin bismillah wajen arwallah mine ne sunna ce ba wajibi ba yin ta ba wajibi ba ne wa'inda ma sunna ce da haka lura da cewa shari'a ta yi umarni da yin bismillah a wurare da yawa da kuma lura da manzannin malamai akan wannan hadithin waɗansu malamai sun ingantar da shi wanda suka ingantar da shi sai su gina hukunci a kan shi sai su ce ne ya aka zo wajen arwallah za a yi za a yi bismillah suka ce abinda sa suka ce wajibi ne malaman da suka ɗaya abinda suka ce sunna ce malaman da suka ce sunna ne suka ce saboda da yawa cikin sahabbai sun rawaito arwallar annabi da yawa su ga yi bismillah to inda wajiba ce da ba ta yiwa a ce cikinsu wani ya zo bayanin arwalla a ce ya baro bismillah tare da cewa wajiba ce an fahimci wannan wanda wannan ita ce dai magana mafi inganci in ma mun yi gidi kan cewa hadisin ya inganta yin bismillah sunna ne sai ma ce an talha ibn musarrif radiyallahu anhu la an talha ibn musarrif an garko daga bala ibn musarrif rahimahullah an abihi daga baban shi shine musarrif din an jaddihi daga kakan shi an fahimta annahu qala yake cewa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama naga annabi alaihi salatu wassalam yafsilu yana rarrabewa bainal madmadati wal istinshaq tsakanin kurkura baki da shakawa akhrajahu abu dawud al-imam abu dawud ya rawaito wannan hadisi isnadin da'ifin da isnadi wanda yake mai rauni wannan bayani ya gabata a kai cewa raba raba kurkura baki da shaƙa ruwa hadisin da ya zo da shi bai inganta to shi ne hadisin wannan cewa ka kurkura baki so uku in ka yi da sannan ka shaƙa ruwa so uku in ka haɗa shidda ka yi kenan a wanda wannan hadisi din bai inganta da haka mutane su daina yin wannan wa an aliyin an karɓo daga ali bin abi talib radiyallahu anhu fi sifatil wudu'i shi ma yana bayanin siffar arwallar annabi alaihi salatu wassalam yana bayanin yadda annabi yake arwalla yace thumma tamadmada sallallahu alaihi wasallam sannan sai annabi ya kurkura baki wastansara ya yace wato an ce ya yace kenan akwai me ya shaka bayan shakawar sai ya yace kenan salasan su uku yumagmid yana kurkura baki wa yansuru ya kurka ya shaka ruwa ya yace min alkafin lazi ya kudu min hulma daga tahin hannun da ya ɗebo ruwa nan me alkafu kamar da wasu malamai suka fassara suka ce shi ne algarfa kamfato ruwan da ya da wannan kamfato wanne a ruwan nan da ya ɗebo su ne yake kurkura baki da su ya zubda ya shaƙa ruwa ya hace da dai wannan ɗibar guda ɗaya amma hacewar da wani hannu zai yi a riwaya ta nasari da hannun hagu ake an fahimta kenan yumagmidu yana kurkura baki wa yansuru yana hacewa wato ya shaka ya hace min alkaffi alladhi ya'khudhu minhu alma daga wannan tahin hannun da ya debo ruwa da shi wato da wannan diba gudar yake shakawa ya kuskure ya kurkure yake kurkurewa ya zubda ya shaka ya hace an fahimci wannan in kuma ma da wannan tahin hannun guda ka kurkura ka zubda ka shaƙa ka sake haciya da shi shi ma baya da illa shi ma baya da illa kamar yadda waɗansu haka suke fahimtar wannan hadisi ana abdullahi bin zaid an garbo daga abdullahi dan zaid fi sifatil wudu'i yana bayanin sifar wallar annabi alaihi salatu wassalam wannan wani abdullahi ibn zaid kenan ha abdullahi ibn zaid ibni ibni abdi rabbi la Abdullahi ibn Zaid ibn Asim shine muka ce yana riwayar hadisan arwalla fi sifati alwudu yana bayanin sifar arwalla annabi alayhi salatu wassalam thumma adkhala yadahu sannan annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya wanke tayi hannayen shi guda biyu adkhala yadahu ya sanya hannun shi cikin kwana ya ɗibi ruwa shine ma'anar wannan gabar famadmada ya kurkura baki wastanshaka ya shaka ruwa min kaffin wahida daga tayin hannu guda ɗaya wato daga ɗiban ruwa guda ɗaya ya fa'alu zalika salatan yayi wannan harsu uku muttafaqun alayhi nan da yace thumma adkhala yadahu sannan ya sanya hannun shi fa madmada ya kurkura baki in baka karantu in baka koma ma asulin hadisin tun daga farko zaka yi tsammanin ya sa hannun shi ne cikin baki ya kurkura baki a adkhala yadahu ay fil ina ya saka hannun shi cikin kwanan arwallai ya ɗebo ruwa شيني فمضمض واستنشق من كف واحد يفعل ذلك ثلاثة متفق عليه wannan shi ma dai abin da ke cikin wannan hadisi bayani ya gabata akai cewa yana daga cikin salon da ya tabbata na arwalla kana iya ka ɗebo ruwa ɗiban nan guda da kai ka kurkura baki ka zubda sauran ragowar ruwan ka shaƙa ruwa ka hayaci ka yi haka har su an anas bin malik radiyallahu anhu annahu qala an karɓo daga Anas ɗan Malik Allah ya ƙara mishi yarda annahu qala Anas yake cewa ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama rajulan nabi alaihi salatu wassalam ya ga wani mutum wa fi qadamihi ga kafar shi akwai mislu dhufri gwargwadon akaiwa gwargwadon kwarci ha lam yusibuhu alma wanda ruwa ba su taba ba fa qala nabi yace irji ka koma fa ahsin wudu'aka kaje ka gyara alwallaka akhrajahu abu dawud ya rawaito shi wan nasa'i da kuma al-imam an-nasa'i wannan hadisi abin da yake nunawa idan mutun ya bar lum'a ya bar wani tambo wani gurbi a arwalla bai wanke ba to sai ya koma ya gyara shi an fahimci wannan a riwayar da ke cikin sunan abi dawud ta zo da lafazin cewa fa amarhu an yu'ida al-wudu'a was-sala annabi mai umarnin ya fa amarhu an yu'ida al-wudu'a kai yayi mai umarnin ya maimaita arwallan wato da ya ganshi saboda me an dan dau lokaci bayan ya arwalla sai ga alamun ga inda bai sai ce ka koma ka gyara arwallanka me ma'anar gyara arwallar riwaya da ke cikin sunan abi dawud sai ta nuna cewa sake arwalla ake ne akhrajahu abu dawud wannan sa'i da wannan ne wadansu malamai suke cewa idan dai ka yi arwalla ka bar wani wuri kuma wurin da ka bari din ya jima to in ka zo yau sai ka sake arwallar gaba ɗai gini kan wannan wannan riwaya ne wanda wannan shi ma matsala ce wanda malamai suke tattauna da yawa hukumul muwala fil wudu hukuncin arwalla ta bi juna an fahimta zamanto ayyukan arwallar gaba daya sun sadu ayyukan arwallar gaba daya sun sadu amma suka ce in kusa-kusa ne ba shima ba to wannan ana dan maka afuwa misali ga kawar ka ne sai a ce to ka wanke wurin an fahimta an gano wannan yawwa akhrajahu abu dawud al-imam abu dawud ya rawaito wannan hadisi wan nasa'i haka al-imam an-nasa'i ya rawaito wannan hadisi ne wa anhu an sake rawaitowa da gare shi wa kenan Anas radiyallahu anhu annahu kale yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama annabi alaihi salatu wasallam ya kasance ya tawaddau yana arwalla bil muddi da mudu daya ya gabata a baya yana arwalla wani lokaci da kashi biyu daga cikin ukun mudu to wannan riwaya kuma ta nuna yana arwalla da mudu daya kenan kaga sai zaman to wannan riwayar in ka haɗa wannan da waccan za ta nuna cewa arwalla dai ba iyakance mata ruwa ba amma ana maka umarnin kada ka yi ɓannar ruwa da yawa wata kalilun ma'al ihkami a karantar da ruwa kuma ka kyautata wankewa kuma karantarwar babu guluwi ba kusa akwai masu guluwi a wajen karantar da ruwa kamar yanzu misali za ga akwai wani ɗan bido na abin nan na man tela wanda tela suke matsa suna ɗiga mai da shi to wannan za a gani wai mutum yana da shi shi ne kwana rullar shi za a ga lokacin sallaye ya koma gehe da ɗan wannan bidon ya je ya kama ruwa ya dawo ya yi arwalla har kaga kuma ya sake soka shi wai nan zuwa ga ma za a yi umarni da wannan guluwi ne wani ya yi yawa wannan ka gan shi kawai dauɗa ce yake tadawa an fahimta da haka da aka ce ka karamtar da ruwa ka kyautata arwallar komai ya wanku da kyau daga cikin wuraren da ake wankewa sannan kuma kada ka yi bannan ruwa da yawa kamar da bayani ya gabata wa yaghtasilu bis sa'i annabi yana wanka da tiyan ruwa guda daya sallallahu alaihi wasallama ila khamsati amdadin har zuwa mudu biyar tunda wasu ne mudu hudu suke yin tiya guda to wani lokaci yakan yi wanka da tiya guda wani lokaci kuma har ya kai mudu biyar dalibi da yan butotun da kake ganin mutanenmu na wanka da su ba na tsammanin za su huce za su huce tiya gudan tiya gudan tana litar nawa eh eh kamar misali in an zuba mai ciki aka auna shi da litar yana ka turuwa litar a bar shi kusan biyu biyu haka da ko to bai huce haka da annabi yake wanka da shi in yayi yawa mudu hudu mudu biyar in yayi yawa an fahimta to kaga yanzu ko da wankan zanaba za ka ko da yana iya arwalla yana iya wankan zanaba da wannan ya buta ne ana samu an fahimta amma wani ko dahiru ba ta yi mai abu sa ko ta babbar buta da suke rubuta ma dahiru to ko arwalla ma dahiru ba ta eh za ga ana tabannin ruwa wannan kuma ya saba mu shari'a Imam Bukhari da Sahih Bukhari ke cewa wa kariha ahlul ilmi al-israfa fihi malamai musulunci sun kyamaci wuce gona da yi a babin ruwa to kaga ko a ruwa wanda ruwa sun yi komai yawa an hana ka kai banna to ballantana dukiya ko abin da ya rage muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim suka yi ittifaqin rawaito shi to wannan shine asuli ƙarshen wannan babi amma za ku ga a waɗansu bugun akwai ƙarin hadisin Umar wanda asali wannan hadisin bai cikin bulugul maram an Umar radiyallahu anhu annahu qala Umar ibn al-Khattab yake cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama annabi alaihi salatu wassalam yana cewa ma minkum min ahadin babu wani mutum daga cikinku ya tawabbau wanda za ya yi arwalla fa yusbihu alwudu'a ya cika arwallar shi yayi ta daidai ya kyautata ta thumma yaqulu sannan bayan ya gama arwallar ya ce ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannati samaniya in mutun ya gai wannan ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu in mutun ya gai wannan futihat lahu abwabul jannati as-samaniya za a buda mishi kohin aljanna guda takwas akhrajahu muslimun al-imam muslim ya rawaito wannan hadisi a yadkhulu min ayyiha sha'a zai shiga ta kofar da ya ga dama akhrajahu muslimun al-imam muslim ya rawaito wannan hadisi ne wal tirmidhi wa tirmidhi haka imam tirmidhi ya rawaito wannan hadisin wa zada sai dai a riwayar tirmidhi akwai ƙarin Allahumma ja'alni min at-tawwabina wa ja'alni min al-mutatahhirina an fahimta Allahumma ya Allah ij'alni min at-tawwabin ka sanya ni cikin masu yawan tuba wa ja'alni ka sanya ni min al-mutatahhirina cikin wanda suke masu yin tsarki wanda suke tsarkakakku to wa ja'alni min ibadika as-salihina to wannan ƙarin ma malamai da yawa na rauna shi ballantana wancan wajen libi ibarika sadiha shi kan yana ganin sai dai in ka zo su kawahidi ka haɗu da shi wannan ƙarin bai inganta ba wannan ziyadan mata turmizi malamai da yawa suna rauna ta cewa ba ta inganta ba asalin hadisin bakin wa shahadu anna muhammadan abduhu wa rasulu an fahimci wannan kenan wannan yana nuna cewa arwalla dai arwalla addu'a nawa gare ta addu'a biyu da yake mara Allah. Horko bismillah, a ƙarshe ka yi mai a shaɗu Allah ila illallah wa da hula sharika na huwa a shaɗu annan Muhammadu da abduhu wa rasulu Allah ma ja'alli min tawabina wa ja'alli min almutatahirin iyakacin nan. To bayan wannan addu'in guda biyu ba abin da za ka yi arwalla na addu'a. Sai me, sai ta sai kafaratul majlis da za ka yi. shi ma ya zo a hadithi kana ake yi ta ka'ida wallahi kai subhanakallahumma bihamdika bayan kai wannan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amma za ku ga waɗansu addu'o'i na bid'a a ce in ka wanke hannu ga addu'ar da zaka yi in ka zo wanke huska ga addu'ar da zaka yi ko ka zo wanke hannu ko wanke kawa ga addu'ar da zaka yi wannan dukkan su bidiyoyi ne ba su tabbata a musulunci ba haka yin allahumma inni nawaitu shi ma tsallakowa ta yi ba daga gidan musulunci take daga waje ka shigo da haka shi ma bida ne kai haka wannan ababen da za ga mutane na yi rafu'ul basari in mutum idan wallahi daga ido ya kalli sama ya zo a riwayar abu dawud da ibnu sunni da sauran sai riwaya ce wadda cikin islamin ta akwai majhuli riwaya ce wadda bata inganta ba amma shi wannan tsar da ake da ruwa to shi wannan sai dai ku taya mu neman shi an fahimta ga mutum yana baka tsarto nema na shi ha? ha? nema na shi baya da ma'ana bida ce a da asuli an fahimta ko ko wani lokaci za ka mutane suna waɗansu ƙudurce-ƙudurce na daban a ce ba a shan ruwan arwalla ali bin abi talib za a yi zo gari ma karatun nasa'i bayan ya yi arwalla sai ya sha ruwa ya ce haka daga annabi ragowar ruwan da ya arwallar da su su ya sha ce haka ya ga annabi ya alayhi salatu wassalam to sai ka ji wadansu ce in kana shan ruwan buta wai rago kake zama shi ne wani abokin mu yace zahin zuciya ke damu shi yace ya tashar ruwan buta yace shi ya ya mazan ragon matsoracin yace abin ya gagara an fahimta to zan cewa ba a shan ruwan buta duk ba magana ce ta gaskiya sai dai wala Allah ya an gai haka ne dan ana gudun kare zaman to tana ruhe wani abu ya shiga ka zo sha baka sani ba to ga shi wannan babin kiyaye kai ne ba babin halal ko haram bane ko babin sunna ko kuma ainihin bid'a yana ganin ne kamata ba shi ba? ba ni tununa abu game da shi ma a darasi mai zuwa za mu yi bayani a kai shi insha Allah zan ƙara bincika saboda kan mai yanke hukunci guda na